أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا جمعة شاء uku kenan ko ga watan sha'ban hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda daidai da 26 ko ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2021 barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka na Terminus da yake garin yamai wanda mun saba gabatar da karatuttuka a duk ƙarshen wata maudu'in da muka jima muna yi karatu a kan shi saboda muhimmancin shi muke son mu ƙare shi amma a yau dai za mu kai ƙarshen inda muke son mu tsaya a kan wannan maudu'i insha Allah ta'ala duk da yake ba ƙarewa yake yi ba don akwai buƙatar wata rana a sake dawowa a kan shi ba matsala ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar a yanzu nan Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin da mu da ku gaba daya موضوعنا الاعجاز العلمي في القرآن والسنة yana tattaunawa ne akan nuna mu'jiza ta alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantatta akwai shimfiɗa da muka saba gabatarwa za mu kawo ta a gurguje saboda kan lokaci da ya muna halinsa muka ce abinda ake nuhi da mu'jiza shine abinda ya saba ma al'ada sannan kuma wato shay'un khariqun lil'ada abu ne wanda ya saba ma al'ada sannan kuma makrunun bin tahaddi yana tare da ƙalubale kuma salimun min al-mu'arada ba a iya fito na fito da shi shine waɗanda in kana son ka san ko menene mu'jiza abu ne ya saba ma al'ada mu dauki alqur'ani kan shi mu'jiza ne dukkan shi ko ba haka ba to wanda ya zo da alqur'anin nan shine bai taba karatu bai taba rubutu ba to kaga wannan ya saba ma al'ada ko ba haka ka faka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutub injmai busiri mai abin nan abin nan wanda yazo da shi bai taba karatu ba sai yazo da abin da mailimta kuma wai ba wai ma bai taba karatu mm environment milieu kin da yake rayuwa babu karatu kina daga cikin abin ban mamaki Barcelona wannan lokaci larabawa ummiyina ake kira su mutane da wanda ba su yawan wato mafi yawancin su ba su karatu babu karatu a cikin wannan al'umma to salimun min al-mu'arada shi ya zama to ba a iya yin shi alqur'ani Allah ya ce fa'tu bi suratin misli sura ba guda an kace a kawo sun kasa maqrunun bit tahaddi yana tare da kalubale a ce ku kawo ba wai a za an yi shiru bane an ce a'a saboda mutane ba a kalubalance su ba a'a an dub an dunguji hancin idan za ku kawo din ku kawo sun kasa to ba su din ba kuma aka ce da Allah hatta shi alkiya muka ce abinda ake nufi da ijaz na alqur'ani da sunna shine abinda alqur'ani ya tabbatar abinda alqur'ani ya tabbatar abinda alqur'ani ya tabbatar shine abinda alqur'ani ya tabbatar ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a labarin da a wancan lokacin ba a iya gano hakikanin wannan ka'ida ko wannan abin an gane ko da irin abubuwan da ke da akwai akwai abubuwan da alqur'ani ya faɗa a wancan lokacin suna fahimtar su ina fata an fahimce ni yanzu misali in yace su dibi yadda Allah halitta rakumi ai suna da rakumi suna iya suna iya kalla amma tana yiwa a kodansu abubuwa da raƙumi ya kumta waɗanda a yanzu ne bincike yake bayyana su saboda akwai na'urori to sai zaman to manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shi da Allah ya sanar da shi gaibi akwai wasu sirrurruka waɗanda a yanzu ne suke bayyana ina fata an fahimce to kenan wannan yake nuna alqur'ani gaskiya ne sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ce to sannan malamai suka ce ba haka bane aka saki abin babu wata ka'ida babu wani sharadi saboda wannan ilimin yana fama da mutane guda uku waɗansu sun ce ba a tsakuwa a ce ijaji na ƙur'ani a cikin bincike na ilimi ina fata an bincike ne ma'ana sun kore babu wani abu waɗansu kuma sai suka yi zurfi ciki duk abin da suka gani kafin ba ya tabbata mu'jiza kawai sai zuci mu'jiza ne bayan kwana biyu sai a gane ba haka nan bane sai a samu matsala ina fata an fahimce ni ko kuma su yi tawili wanda ba haka ba sai malamai suka kawo sharuɗa wanda na sha faɗar su sharaɗi na farko subutun nafs nafsi ya tabbata aya ta alqur'ani cikin kira'o'in nan guda goma waɗanda mun sha faɗar su ba kira'a wanda bata tabbata ba abu na biyu subutu wato abin nan addilala ya zamanto ma'anar da ake son a tabbatar ta tabbata ba ma'ana bace wadda tawilin ta ne akai na uku subutul haqiqal ilmiya wannan abin ya zamanto a ilmance an tabbatar da shi haka yake duniya domin ba abu ne wanda theory ce ita theory tana iya change amma idan ta zamanto real scientific ba a iya canza ta an gane ko to wannan shine abin da ake kira ake tabbatar da cewa akwai mu'jiza ta alqur'ani saboda mi saboda baya canzawa sannan kuma na ƙarshe tahaqququl mutabaqa a tabbatar da akwai alaka tsakanin ma'anar ayar da wannan hadis su ne sharuɗa guda hudu mun faɗa kuma cikin darussan da suka gabata fa'idar wannan abin tana da yawa fa'ida ta farko shine cewa wannan kamar yadda kuke ji malam Sheikh Alfija yana faɗa ya ishe mu mu yi da'awa da shi a duniya mu yi tinƙaho da littafin mu ya tabbatar da abu ilimin yanzu ya zo ya tabbatar da shi sabanin waɗansu littattafai na addini da ake iske kurakurai a cikinsu wanda yake nuna an canza waɗannan abubuwa na biyu zai amfane mu a matsayinmu na musulmi mu ƙara imani da alƙur'ani mu ƙara tabbata akan alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na uku kuma wannan zai taimaka mana wajen kiran kafirai cewa littattafanku na addininku sun faɗi waɗansu abubuwa an zo an iske kuskure ne alhali ku kuka yi bincike kuka gano kuskure mu kuma qur'ani namu ne ba mu kuka binciken ba kuma sai kuka gano gaskiya ne ya kamata ku baro naku ku dawo cikin namu da mu da muka yi research ko researching da sai ku ce a abinda muka ga dama da muka yi amma ku ne kuka yi research sai kuka gano cikin naku akwai kuskure namu ne daidai kenan wa yake a gaskiya larabawa suna da wani proverb da suke cewa wal haqqu ma shahida bihi al a'da abinda ake ce ma gaskiya shine abinda makin ka baya da haka haka au yau za mu tattauna akan mas'ala guda uku na karshe shine al i'jaz al ilmi fil qur'ani was sunna fil ghiza wat tadawi nabiyu al i'jaz al ilmi fil qur'ani was sunna fil at'ima wal ashriba sannan al'ijaz al'ilmi fil ƙur'an al-karim fi sulkiya al-muharrama mumkin wa gairar muharrama za mu tattauna ne akan miracle na al-ƙur'an a cikin al-ghiza'u wata dawi abubuwan da al-ƙur'an ya faɗi amfaninsu waɗanda ake ci da kuma al-tadawi itace da abubuwan da al-ƙur'an ya faɗi suna magani na biyu za mu tattauna a kan al'ijazul ilmi fil ƙur'ani wa suna fil al'a'ima wal ashirba abubuwan da ake ci da abin da ake sha ba tare da an hankalta ma magani ne ko ba magani ba abu na uku kuma na ƙarshe wato al'ijaz al'ilmi fil ƙur'ani wa suna fil surukiya komfortama akwai ɗabi'o'i da alƙur'ani ya nuna suna cutarwa kuma yau wannan abin ya tabbata a ilmance a likitance Allah ya taimake mu za mu fara da alghiza wa tadawi magani alqur'ani mai girma ya faɗa cewa zumuwa ko zuma yana daga cikin abubuwan da suke magani ga jikin ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan a cikin suratul nahl qarara sura wanda aka sanya ma suna sura ta zuma وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس Allah ce shi ne wahayi zuwa ga kudan zuma ko mu ce zuma a rittakhidhi min aljibali buyutan kirki gidaje a cikin aljibal duwatsu kaga wannan bayan nuna al'ada tana nan har yanzu za ka iske zumuwa tana riko gidaje a cikin duwatsu wa min ash-shajari kuma daga itace kaga kuma har yanzu ana samun zuma a cikin a cikin itace tana gidaje wa mimma ya'rishun da kuma abinda mutane suke ginawa ko wa mimma ya'rushun a qira'ata ibnu amir da shu'ba da abinda mutane suke ginawa kuma akwai gidajen da zaka iske zuma ta zo ta yi gida a ciki thumma kuli min kulli samarat Allah ya ce ki ci daga kowace ittanya an gane ko nan ya nuna cewa ashe zumuwa sirrin maganinta tana cin itace daban-daban daban shi ko al'ada ce magungunan da ake yi farmasi ba wani produit bane aka ɗebo daga wani wuri wanda babu shi a duniya itace ne ake ɗauka a irin scientific a gane suna magani a haɗa dose-dose a baka ka sha so sai Allah ya kwaɗi wata dabba wadda take cin waɗansu itace sai ta haɗa waɗannan dose-dose kin sai ka sha ka samu magani shi yasa turawa ba sa son mu gane cewa itace ne ake magani da su sai dai a baka magani ka sha amma ka gane da wannan icce aka haɗa da wannan icce aka haɗa kai magani kenan kuɗaɗen da suke samu gare ka a farmasi za su ja da baya shi yasa ba za su yarda ba za su taɓa yarda ba ka gane wannan hanya ko ka yi imani da wani magani wanda ba nasu ba fasluki subula rabbiki zulula ki hau hanyar ubangijinki tana abin horewa yanzu akwai research yadda suke ɗauka hanya da yadda suke tafiya ashe hanyoyin nasu kuma yadda jirgin sama yake da hanyoyi a sama ashe ta wannan hanyar ne suka duba suka gane yadda suke ɗauka hanya in ta yi bu za ta kai daidai inda suke so sai ta yanka hanya an hore mata hanya sai Allah ce ya khruju min butuniha yana fita daga cikin cikinta to nan wace suka ce ai zuma ba kashi ne take yi ba wannan abin gabanta ne yake fita gashinta daban yake duk dai inda aka je aka dawo ko ta gaba yin fita ko ta baya Allah dai ya ce daga cikin ciki shi fitowa babu ruwan mushi ta gaba ko ta baya min butuniha sharabun sai Allah ce abin sha shi yasa ake cewa na sha zuma ko ba haka ba yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwan sai Allah ce launin shi ya bambanta kare ka ji wani ijaz don saboda ba icce guda take ci ba shi yasa wannan nau'i na zuma ya canza sannan kuma zubuwan ba fami guda bace ba iri ɗaya bace shi yasa akwai ta Amerika, akwai ta Afirka, wannan yanayin ma yana sa zumon ya canza sannan yanayin sanyi da zafi yana iya sawa wannan launin nasa ya canza yanayin itacen da take ci yana sawa ya canza kaga duk waɗannan abubuwan in aka zo wajen bayanin lokaci ba a hankalta musu sai Allah ce fihi shifa'un linnas a cikin wannan abin nata akwai waraka ga mutane sai malamai suka ce daga cikin balaga ta alqur'ani akwai adda'u shine ciwo da larabci akwai addawa'u shine magani ko waraka ko gaba magani to sai Allah ce fihi shifa'un linnas Allah bai ce fihi dawa'un linnasi ba bai ce akwai magani ba sai ce a akwai waraka da kanta ijaz na alqur'ani dan a nuna ma ba karamin magani bane domin akwai bambanci tsakanin magani da waraka yana eh in sha magani amma ban warke ba kuma ina eh in warke ban sha magani ba to Allah ya kyauta almuhimmu dai wannan ya nuna cewa zumuwa Allah ya tabbatar da cewa tana magani na su ne na alqur'ani idan muka zo cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi da Abdullah ibn Abbas wanda ya tabbata a cikin sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ash-shifa'u fi thalatha ana samun magani cikin abubuwa guda uku ba yana nufin su kadai suke magani ba a'a waɗanda yake son yi bayani a yanzu sai yace sharbatu asalin sharbatu asalin wato shan zuma ma'ana ka samu wata mashaya ko wani dan bangare na zumuwa ka sha an gane ko aw sharbati aslin afwan aw shartati mihjamin ko kuma sharta sharta shine wato abinda suke kira kamar ɗauri kamar shaushawa a yanka wata jijiya saboda wani jini shi fito an gane ko shine sharfa mihjam mihjam wani abu ne da ake amfani da shi wajen yin kaho wato abu ne wanda ana amfani da shi ta hanya guda biyu sun ka ce ala ce wadda tudrabu biha al-irq wadda ake bugun jijiya da ita an gane ko in an ce al-arq da larabci shine zuha an gane ko kogumi in an ce al-irq shine jijiya to ana bugun jijiya da ita an gane ko ko kuma alatun tamassu wato addammu wa tajma'uhu ko ko abu ne wani abun da ake aiki da shi wanda yake jawo jini daga jikin dan adam kuma ya tara shi kamar kahu kenan abinda ake amfani da shi wajen katse wata jijiya ko a buge ta saboda jini ya fito ko kuma abinda ake yin kaho da shi in mun ce kaho wanda ake azawa a jikin mutum tunda yanzu ba da kaho dai ake yi ba an yi na'urori daban-daban to shine abinda ake nufi ma'ana fitar da jini wanda bai da kyau a cikin jikin mutum shi ma yana magani kenan sharfa daurewa wanda ana daurewa wani lokaci shi yasa sharadi abu ne wanda yake na daure dan adam kana son kai abu sai azama sharuda shirbati asalin aw sharqati mihjamin aw kayyati nar ko ko lalas abinda ake cewa lalas shine a samu wani abu mai zafi karfe a sashi cikin wuta in akwai jambo ko wani abu wanda yake warkewa sai a dora mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa anha ummati anil kanzi ina hada al'umma ta da yin shi domin shi ba a cika samun nasara ba wani lokaci sai cutar da mutum fiye da amfanin da zai yi masa yanzu kuma duk da yake wancan na wuta yanzu Allah ya sa zamani ya kai inda wuta an gane tana magani babba sai aka kirkiro laser yanzu da ake a fasa cikin dan adam sai a yi amfani da wuta ta zamani sai ta watsar da ciwon da ke cikin jikin dan adam ba tare da an fasa shi ba kaga wannan ya nuna cewa ashe har yanzu wuta tana ɗaya daga cikin abin da ke ma dan adam magani mun fahimci wannan da kyau sai mu je zuwa gaba hadisi na gaba hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shina cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim wani mutum ne yazo inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ciki dan uwana yana ciwo ciwo ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim yace isqihi asal isqihi asal kaje ka bashi zumuwa ya sha ya sha sai ya dawo yace bai warke ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace je ka bashi zumuwa ya sha ya bashi yace bai warke ba ya koma na uku yace je ka bashi ya sha da ya gaya mai na uku sai yace sadaqallah ka sani Allah yayi gaskiya tunda ya ce fi shifa'ul linas wa kadhaba batnu akhika cikin dan wanka yayi ƙarya ko da yaje doka ya bashi fa bara sai ya warke a nan abin da ya kamata mu gani cewa ka sha magani yana yiwa maganin Allah bai kaddari zai baka lafiya ba a wannan lokaci shi yasa ba dole bane dan an ce icce kaza yana magani kaza ka sha baka samu lafiya baka zargi wanda yace maka haka a'a turawa ma suna baka magani wani lokacin kuma maganin bai yi ba sai lafiya sai in Allah ya so ake samu ta yana da kyau mu fahimci wannan saboda da yau mutane za su zo wajen masu magani na addinin musulunci a basu magani su sha su samu lafiya masu suna zage shi wanda ba su magani to ai lafiyar ba ga hannun shi take da shi lafiyar na ga hannun shi da shi ma yana da ciwo sai ba kai ne lafiya kuma komi maganin da ka sha a duniya in Allah bai so ka samu lafiya ba za ka samu ta ba shi yasa sai ka sha wani magani baka samu sa'a ba sai ka samu wani sai ka samu lafiya sai ka samu tsammanin magani ne a'a tana yiwuwa Allah ne ya so kai kuma wanda ka sha shi wani ba zai samu lafiya da shi ba wanda ka sha baka samu lafiya ba shi wani zai sha sai kuma ya samu lafiya mu gyara aqidar mu da tunanin mu da hankali so wannan agurguje ne zamu bar shi zamu shiga abu na biyu cikin abin da ya shafi magani abu na biyu sai ice na zaitun iccen zaitun alqur'ani ya faɗi ita ce daga cikin su akwai at-tin da az-zaitun Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-mu'minun yake cewa wa shajaratan takhruju min turi sayna'a ko min turi sina'a تنبت بالدهن وتنبت بالدهن وصبغ للآخرين an gane ko yana daga cikin mu'jizoji Allah ce akwai daga cikin abin da Allah ya muku ni'ima shajaratan wata ittanya takhruju tana fita min turi saina daga wani dutse da ake cewa turi saina ko turi sina duka ana cewa wato waɗanda suka karanta da sina imamu nafi ya karanta da sina imamu abu ja'far ya karanta da sina imamu ibn kathir ya karanta da sina imamu abu amr ibn al-ala ya karanta da sina sauran qurra guda shida sun karanta da saina kada ka ji wani ya ce sina aka ce yayi kuskure wanda duk bai san ilmul qira'at ba ina ba shi shawara ya daina jin an karanta abu bai sani bai ce kuskure kira'o'in qur'ani guda goma ne baka san su ba yadda wanda ma kake karantawa da ita suna yawa baka iya sani ba sai Allah ce tambutu biduhni an gane ko kuma akwai kira'a tumbitu biduhni nan ma akwai kira'o'i guda biyu ya kamata ɗalibin ilimi in bai sani ba ya ja da baya imam ibn kathir an gane ko da imam abu amr ibn al-ala da imam ruwai wanda ɗaya ne daga cikin ruwa na yaqub su karanta tumbitu kenan asalin nabata shine fitowa to a tsarin larabci idan aka kawo ba'u ba a bukata a ƙara ma fi'ili alhamza na bata yambutu kenan na bata bihi ta fito tare da shi amma tumbitu kin nan daga ambata yumbitu shi ambata da fitarwa to amma sai aka ce ita take fita da shi amma ko fitarwa ba ita take fitar da shi ba sai aka ce wannan hamza lista'diya ce an kawo ta listaqiya domin ana cewa zahaba Allahu bi nurihim ba a cewa azhaba Allahu bi nurihim tana fita bi duhun da wato duhun shine muna iya cewa kamar mai abu mai maiko wa sibghin lil akili da kuma sibgh an gane ko sibgh asalin sibgh shine abin da aka rina amma nan sai Allah ya amfani da kalma ta sibgh wato abin da aka rina lil akili daga masu ci saboda man zaitun ana daukar sa ai miya da shi to sai a dauki loma sai a tsumbula ta ciki kenan kamar an rina ta kafin a kada ta cikin baki to yanzu dans le monde entier dans le centre de recherche mondial ana nan ga binciken iccen zaituni yana da magunguna masu yawa shi yasa yanzu da yawa mai wanda fi kowane mai inganci yanzu a duniya man zaituni yana daga cikin su kaka akwai wani daga cikin shugabanni da suka yi shugabanci a kasar musulmi a kasar turkiya ana kiransa mustafa kamal ataturk Ataturk shugaba ne wanda ya karkata ga turawa shi ne ya zo ya ruguza daula ta musulunci ya hana a samu da sunan khilafa a maida ta ƙasa ya raba addini da tafiyar gwamnati domin turawa haka suka aza musu sharuɗa an gane ko da dai sauran abubuwa to daga cikin hujjojin su zai ce to su mi za su yi da littafi yanzu lokaci ne wanda za a watsar da littafin da yake zancen attini wa zaitun attin shine yace tin wa zaitun yace ana ta ana da shirk scientific a duniya kuna tsaya kuna mutane ce na attin wa zaitun da Allah subhanahu wataala ya tashi nuna mishi iyakarsa sai ciwo ya kama shi duk likitoci a duniya suka yi masa magani aka kasa samun lafiya duka yanzu Mustafa Kamal a tsatsar kasa ciwon nan ya zansa da diyan mutuwarsa kan ya mutu bayan ya mutu sai likitoci suka gane ciyon da yake dauke da shi kishra kwalfa kwalfa bai na kiccen zaitun idan aka daka shi aka ba mutum in shi na dauke da wannan ciwo yana warke da don haka ake Allah subhanahu wa ta'ala wallahi mu je gaba abu na gaba sai mu dauko wato cikin babi na magani shine abin da ya shafi habbatu sauda shi kuma za mu ɗauko hadisi wato na abu huraira wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fil habbati sauda shifa'un li kulli da illa saw illa sam sannan a riwaya ta imamu muslim inna wato fil habbati sauda shifa'an kaga can fil habbati sauda shifa'un sai zaman to mubtada da khabar ne an gani ko wato ita fil habbati sauda shifa'un min kulli da'in fil habbati sauda sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir a cikin ta akwai magani sannan cikin riwaya ta muslim inna fil habbati sauda shifa'an sai da mutum shine ismu inna ma'ana dai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce cikin habbatu sauda akwai magani da kin kowace cuta sai ce illa sam sai sai as-sam as-sam huwa al-maut mutuha shi yasa yahuda da suke gaisa manzo sallallahu alaihi wasallam sai assalamu alaik sai aisha ta jiya take cire musu sai assalamu alaikum wai assalamu alaikum mutuwa ta tabbata gare ka ha aya in ka duba cikin suratu al-mujadala wa abin nan wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul okay wannan hadisi ya nuna hamatu sauda tana magani sai malamai suka ce to akwai matsala domin an ce shifa'un min kulli da ko wani ciwo to kenan duk ciwon da gare ka zaka sha habatu sauda ka warke magana ce mai tsawo shi yasa yan boko haram suka ce ai su qur'ani ba su bukatar operation zuma Allah ce fihi shifa'un lida hadisi kuma an ce fi wato habatu sauda shifa'un min kulli da haka suka ce su ba su bukatar likitanci sai sun bukaci turawa wani tawili ne irin nasu daga jiran fahimta almuhimmu malamai suka yi maganin ganu adam waɗansu suka ce abinda ake nufi duk ciyon da akwai duniya habbatu sauda tana da wani percentage na magance shi tana da percentage kenan akwai ba ta iya akwai cututtukan da ba ta magance su duka amma tana rage musu ƙarfi kenan tana da wani percentage an gani ko percentage na magance su waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ana nufin duk maganin duniya da za a sa habbatu sauda'u cikin shi da tana da fursantajin za ta ƙara na wannan magani kine zama to duk ciyon duniya za a iya nika habbatu sauda in an nika habbatu sauda sai a sa ta cikin magungunan da za a hada za ta taimaka a cikin magance wannan matsala waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shine min kulli da'in makhsusin ne an ce duka amma nan bayanan da sun kowane ciwo ba na fata amfincin domin ana iya kawo am sai a yi takhsisu kishi wani lokaci kenan sai ya zamanto amma takhsisin nan yana buƙatar dalili to ina dalili sai waɗansu suka ce bil mushahada bincike bincike da ake gabatarwa bincike bincike da ake gabatarwa a duniya suna nuna cewa waɗansu cututtukan ba ta da fursanta jikinsu amma wannan ba tabbaci na ba shi yasa za mu bar shi dai tana da wani percentage na amfani da ita duk ciwon da mutum yake ɗauke da shi wallahu a'lam sai dai in baka san yadda ake amfani da ita tunda wani ciwo za a sha mai ne wani ciwo za a daka ne wani ciwo za a yi kaza wani ciwo za a yi kaza ban sani ko kun fahimta ba amfani da ita kafin mu kesa da wannan nukta ƴan uwa musulmi mu sai zuwa abin da saboda lokacin mu bai da yawa akwai abin da ya kamata mu fahimta game da irin waɗannan magunguna shine cewa waɗannan magungunan da muke gani idan alkur'ani ya faɗi cewa abu kaza yana magani hadisi ingantacce yana magani to wannan likitanci ne na addinin musulunci ya fi maganin turawa tabbas don su turawa bincike ne suke yi ba tabbas bane abin ya kasance shi yasa malamai suka littattafai a tsibbin nabawi za ga ana littattafai ko a tsibbin islami abu na biyu mu sani cewa ta hanyar experience ana gane iske kaza yana maganin abu kaza kafin turawa su sun same mu da itatuwa da dama da muka san suna magani kuma suna magani amma par experience ba sani ko mun fahimci wannan ba abu na gaba cikin kowane ilmi cikin kowane ilmi a duniya akwai abubuwan da ake bukata ko cikin aƙida ko cikin fiƙihu ana buƙatar waɗansu abubuwa da ake cewa tawaffuru shurut wa intifa'ul mawani duk karatun da ake yi duniya in ba a gane wannan bai zo ana samun matsala ku riki da kyau tawaffuru shurut duk abu yana da sharuɗa ko bai da sharuɗa duk abu yana da sharuɗa to intifa'ul mawani kuma ya zamanto abinda zai hana abin yayi aiki bai tabbata ba wani lokaci sai kaga dalibi ya je ya iske wani ya aikata wani abu ya kafirtar da shi bai sani cewa ba mutumin nan akwai sharuɗan da suka hana a kafirtar da shi mutanen da a cikin jahilci sun aikata aikin kafirci amma kafin mu tabbatar da su kafirai ne mu ce wani kafiri ne sai in an gaya mishi ya san abin a cikin musulunci bai halatta ba sannan ya je aikata kuma ya zama to ba tilastar da shi aka yi ba akwai lokacin da mutum zai faɗi abu tilastar da shi aka yi to amma idan mun fahimci wannan ba za a samu matsala tawaffur shuru idan za ka sha magani inda addinin musulunci ne alqur'ani ya tabbata ai sharadi ya tabbata ko to kai yadda alqur'ani ya ce ana sha ana samun magani akwai maganin da ba a sha shafawa ake yi idan maganin turawa idan maganin turawa wanda ake sha sai ka shafa shi kaga idan wanda ake shafawa ka sha cuta za ka kara ko lafiya za ka samu to dole ka san yadda ake amfani da shi mana to na uku kuma ya zama to a ka gane cewa tana yiwa ka sha magani ɗari bisa ɗari kuma maganin yana sawar a samu lafiya da izinin Allah to lokacin Allah bai so ba misali bari mu bada misali da kyau wuta tana kone dan adam ko ba ta kone dan adam akwai mai shakka haka to da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta sai Allah ya ce qulna ya nawu kuni bardan wa salaman ala ibrahim wuta ke zaman to mai sanyi kuma sanyi mai aminci ɗabi'a wuta ta kone to ai ba ta kone shi ba kenan magani ɗabi'a shi ya bada lafiya da izinin Allah amma in Allah bai so ya bada lafiya ba bai bada lafiya kuma ba malamai ɗaya bane za su baka magani na addinin musulunci ka sha baka samu lafiya ba hatta da maganin likita ana iya kai mutum likita hudu biyar shidda a ƙare da likitocin da ke cikin gida a je ƙasashen waje a je Morocco a je Tunisia a je Dubai a je China a je Faransa a je Ingila a je America tun likitocin duniya gaba ɗaya su duba ka baka samu lafiya ba don Allah bai ne ka samu lafiya ba don me kake zargin wani ya baka magani da musulunci baka samu lafiya ba kana zargin shi me yasa na turawa da ake amfani ba a samu lafiya ba a zargin su wannan nukta ce na ɗau tsakaro ta kaɗan za mu iya barin ta sai mu shiga cikin karatunmu na biyu saboda lokacin namu ba lokaci ne mai yawa ba yanzu za mu je cikin al'ijaz al'ilmi fil qur'ani wa sunna a cikin abin da ya shafi wato al'at'ima abubuwan da ake ci abubuwan da ake ci domin ɗan adam yana cin abu ne don ya amfane shi a jiki ko ba haka ba ba wai don saboda ɗaya a kore yunwa ba a ana buƙatar ya amfane ka shi yasa aka kirkiro vitamin A vitamin B vitamin C ga sunan illa masha Allah da dai duk ga sunan ko to alqur'ani sai ya bada ka'ida tabbatatta akan waɗannan al'amura a cikin suratul a'raf sai Allah ya faɗa mana manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin sifofinsa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث daga cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu amma da izinin Allah ba wai shi ne ke halatta daga wajen shi ba yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu abin da yake at-tayyib daddada abin da bai cutar da jiki wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abin da yake kazamta ne mai cutar da jiki in an ce kazamta kada mu dauki cewa a'a mu abin da muka doka kazamta don kun san problem kin abin da kai ka doka kazamta wani ba kazamta bane ko ba haka nan bane yanzu akwai mutanen da ba su cin fara ko ba ka nan bane kuma fara duk likitocin duniya sun tabbatar da tana maganin jiki ga jikin dan adam kifi ko kihi akwai da ba su kihi amma kuma kihi duk likitocin duniya sun tabbatar da cewa yana maga magani a jikin dan adam yana taimakon jikin dan adam kenan nan za a koma ma ka'ida ta shari'a in an ce abu tayyib ne shine abin da bai cutar da kai in kana so ka ci in ba al'adar ka bace ka bar shi alkhabis mummuna shine abin da ke cutar da jiki ko da al'ada kace ko da ba al'ada ka bace ko da in an aza shi bisa baki ana jin dadin dandano ko ba a jin dadin dandano sa wannan ita ce ka'ida wadda qur'ani ya azu dole mu fahimci wannan yan uwa domin rashin fahimtar wannan zai kawo ne matsaloli masu yawa to wannan aya tana cikin suratul a'raf sai mu kawo daga cikin at-tayyibat ko kuma al-muharramat da alkur'ani ya kawo da yake at-tayyibatu abubuwa daɗaɗa sun fi yawa shi yasa qur'ani bai yawaita kawo su ba abinda yake mummuna shine alkur'ani ya cika yawan kawowa domin abinda turawa suke cewa l'exception confirme la règle in an kai exception to tana tabbatar da ka'ida to abubuwan da aka kawo waɗanda a haram su ne ba su da yawa sai Allah ya cire su don ka gane su sai waɗanda suka zo cikin hadisi aya ta tabbata a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wata'ala ke cewa hurrimat alaykumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق حرمت عليكم الميتة an haramta muku ku ci abu wanda yake matacci ko mushi ko matsai don mi bincike ya gano in dabba ta mutu jinin da ke kai da kawo acid ke cikin shi toxic idan aka sha wannan zai iya cutar da kai jalla ce hurmat alaikum almaita yanzu bincike ya tabbatar da wannan waddam an haramta shan jini saboda jini idan dan adam na shan shi zai zan kamar wani maye maye kuma yana cutar da dan adam amma malamai suka ce nan daman masfuhan banda in an yanka dabba wancan jini ya fita wancan wanda ke cikin jiki shi bai da matsala walahmul khinzir da naman alade dukkan alade cutarwa yake yi amma sai ce walahmul khinzir saboda naman shine tushe abinda ake kai gare shi to amma kuma dukkan alade haramun wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abinda an ka yanka an ka faɗi sunan wani wanda ba Allah ba an kai kuwa an ka kire dango ko an ka kire sarmu duk haramun wal munkhaliqa da wadda ta shaƙe ko aka shaƙe ta duka daidai ma'ana shaƙewa ta yi hatta mutu musamman nan al munkhaliqa qur'ani ya ce wadda ta shaƙe kanta domin wani lokaci ana daure dabba sai ta shaƙe kanta ta mutu galibi laraba ba su kasance suna shaƙe ba amma duk ɗaya ne ko ta shaƙe ko a shaƙe ta in dai ba a yanka ba ai jinin da ke ciki yana nan wanda ke sa ta zamanto najasa wal mawquza da wadda aka yi wa mugun bugu sai ta mutu saboda wannan lokacin jinin da aka buge ta zai canza jikinta wal mutaraddiya da wadda ta gangaro daga saman abin da dutse ko wani kololo wani abu wan natiha da wadda aka soke wama akala sab'u da abinda as-sab'u sab'u ba ta sab'u masu karatun qur'ani ba'un dhamma gare ta ba ta sab'u sab'u namun daji masu dagi ji malaman zauri sun kaci tana ce illa ma zakkaitum sai abin da kuka yanka to dan wadansu malamai suka ce sai wanda kuka iske da sauran rai kuka yanka wadansu suka ce a illa ma zakkaitum su wadanga abubuwa inda sun samu wannan matsala ba za a yanka su ba domin mi domin sun samu matsala maganganu ne na malamai istisna'i ne mun qata' ko muttasil akwai magana ta malamai ina fata an fahimce ni to anan wadanga abubuwa da alqur'ani ya faɗa suna daga cikin al-khaba'is wanda duk ya shiga cikin wannan ya zama to cikin al-khaba'is abubuwa da suke munana har yanzu idan muka duba akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas yana cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an kulli dhinabin min as-siba naha an akli kulli dhinabin min as-siba wa dhi mikhlabin min at-tayr manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana zinabin min as-siba ati zinab ma'abucin zaga zi ma'abuci daga zune in ya zama to fi haratul jarri wan nasu sai a ce zi zinabin ma'abucin zaga min sibai daga namun daji wanda yana da haƙoran da yake farauta da su ya je ya ci kaga zaki yana da su ko ba haka ba damisa tana da su ko ba haka ba amma barewa ba ta da su kenan sai ka gane cewa ka'ida daga cikin ka'idodin halatta dabba inda ba nasi an ka samu ba da an gane shi da haƙora guda biyu waɗanda yake farauta da su ya ci nama shi kenan ba a ce shi ba sai ka to ka tambayi mutane ba waɗansu abubuwa ka san wani kullum sai ya kusa shi kai kuma malamai da an samu wani dabba sai ce mallan wai ga harta mallan wai ga ya halatta a ce ko bai halatta a ce shi dai ya samu ya kuma malami to zina min min istiba sai ka rike ka'ida dukkan mai zaga wanda ke farauta shi ke da an kari wa zi mikhlabin min at-tayr da kuma mai mikhlab ya an ce mikhlab shine akafe na farauta an gane ko min tsayi daga cikin tsuntsaye kamar maiki kamar shaho in baka san dalilin da yasa za a ci shaho ba ko ba za a ci shi ba to ga dalili mikhlab abinda yana farauta da shi yaje ya kamo ya ci an fahimci wannan to abu na gaba sai hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yana cikin sunan Abi Dawuda Abdullah ibn Umar yake cewa an gane ko نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل يا هنا أتي الجلالة جلالة شيني دبا ودى تكي تنكاشي التي تأكل العاذرة ودى تكي تن نجسة في الإبل أتكن دبو بيننا قمة وأن يركب عليها كما يا هنا أهوتا وأن يركب عليها أهوتا أو يشرب من لبنها كوكما أشاد قانون me yasa hana wannan ai da kuma halatta ne a ci shi ko to me yasa ya hana anil jallala sai malamai suka yi bayani suka ce to wannan hadisin raƙumi idan yana ci shin raƙumi ɗai ake nufi hukuncin ya tsaya a kan raƙumi tun da fil ibil ya ce kuku ba al'ibil ba shi ne malaman usulun fiƙi suke kira mafhumu wato allakab nan shin raƙumin ɗai ake nufi tun da sunan ibil jamid ne waɗansu malamai suka ce a'a akwai illa an ce jallala saboda tana cin ƙazamta kenan duk dabbar da take cin ƙazamta ko da halas ne na an hana ta ba sani ko kun fahimta ba kuma ya hana sha nonon ta domin idan aka sha nonon ai abinda suke ci zai transforme ya koma nono to yana yiwa wata wata abu ta shiga cikin ta wannan hadisi hasanun ne malamai sun hasan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hasana shi amma akwai wata riwaya da ta zo ta Abdullah ibn Amr wadda ita tana zamantowa salihati lil istishhad ma'ana ana istishhari da ita saboda an samu hadisan da suka zo da ma'anarta waɗanda su sun inganta shine hadisi na Abdullah ibn Amr wanda yana cikin mustadrak na Imam al-Hakim Abdullah ibn Amr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha anil jallala ya hana al jallala dabbar da take cin wato ko mu ce abin nan dabbar da take jin kazamta ko da kuma da yake cin kazamta sai ya ce an yu'kala lahmuha a ci namanta kaga wannan ya fito da abu karara wa yushrabu labanuha wannan wawun ana yi daukar ta au au yushrabu labanuha ko a sha nononta kenan ko a ci ko a sha ko ko a ci a sha duk dai an hana da haka kaka sa tsammanin wawun din tana iya daukar ma'ana guda biyu sai ya ce wala yuhmalu alaiha al'udumu kuma ya hana a ɗauki al'udumu fata a ɗauki fata domin ana aikwatocin fata a ɗora a aza mata ko to ya hana a yi wannan al'udumu jam'i ne na adini kamar yadda ake cewa al'ufuku jam'i ne na afiq an gane ko fata wasu malaman lokaci ce ana cewa al'udumu sannan wani lokaci ana cewa adumatun aduma sai a ce wato fatoci daban-daban aljiddu mun ka sani ɗalibai to kada a ɗauki fata a kanta sannan kuma sai ya ce walayar kabu hanna mutane kada su hau hatta tu'lafu ko hatta tu'lafa duka ana cewa arba'ina yawman sai an ba ta abinci kwana arba'in wanga mafhumul ghaya ne kenan ga bakin inda aka tsaya wannan me yasa aka yi wannan dabba idan tana cin najasa waɗansu malamai suka ce tana iya zubuwa akan jikinta ba ta sani ba sannan jikin nan nata yanzu abin da ke cikin shi ƙazamta ne wanda bai yi transforme ba kenan yanzu misali can cikin tumbinta akwai najasa najasa ba ta da transforme ba idan aka ci ta za a iya cin bala'i abin da aka hana yana yiwa jikinta saman fata ta tayi zufa kazamtar nan tana cikin jikinta a hau a ɗauki wani rashin lafiya nonon da take ɗauke da shi yana yiwa shi ma yana ɗauke da rashin lafiya domin tana amfani da najasa sai da mantu najasa nan ta ko da ba ta cikin nonon lokacin da za a tatsan nonon ana iya amfani da najasa ba a da labari kuma idan dabba tana cin najasa kwari waɗanda suke munana za su iya shiga cikin jikinta su kuya mun fahimci wannan to kaga wannan alqur'ani ya ba mu tsari sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta nuna muna ababen da ake ci da ababen da ba ma ci yau da yawan cututtukan da suke yaduwa a duniya ta hanyar abin da ake ci ne da kuma abin da ake sha wanda bai da kyau ake ɗaukar cututtuka likitanci ga gare mu a musulunci amma mun ki ɗauka ba a ce ka ku karanci na turawa ba to me yasa na addinin ku ba ku hada da shi me yayi ma me yayi ma ka karanta na musuluncin ka tsara da wanda gare ka na turawa me yayi matsala Allah ya kyauta to ƴan uwa wannan muna iya barin shi sai mu je lokutan mu ta karshe saboda lokaci ya fara hararan mu sai as-sulukiyatul muharrama dabi'o'i da alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka hana kuma yanzu inganci wato wannan abin illa su ta bayyana alƙur'ani da ya zo duk ɗabi'a wadda ba ta da kyau sunanta alfahisha daga fahusha ya fushu shi ne abin da ya yi muni to duk abin da ka ci ƙur'ani ya ce fahisha ɗabi'o'in da ba su da kyau to fahisha ne ana nan ana nan alƙur'ani a cikin suratul a'raf ya ce qul inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batan abinda Allah haramta su ne alfawahish ma zahara abin da ya bayyana wa ma batana da abin da ya koyo akwai maganganu da dama na malamai ma zahara ma batal amma wannan kada mu damu da shi domin mi domin maganganu ne masu yawa almuhimmu dai da wanda ta bayyana da wanda ta koyi wanda ake gani da wanda ba a gani da wanda aka yi mutane suna gani da wanda aka yi a boye duk dai Allah da ya hana shikenan to liwati yana daga cikin alfasha shi yasa annabi lutu ce atatuna alfahisha kuna zo ma alfasha annabi lutu aka ga mutanensa yau turai sun ci gaba sun kaci mutanen mu yanzu da dama suna ganin in ba bi turawa ba za a ci nasara ci gaba yana turai to ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba na zuciya da tsarki tsarkin zuciya akwai ci gaba na kere-kere to ci gaba na kere-kere suna da shi amma ci gaba na addini da tsarkin zuciya ba su da shi yau sai gashi namiji yana auren namiji a turai mace tana auren mace fahisha almusahaqa da alliwat almusahaqa mace ta taka mace alliwat namiji ya taka da namiji ana nan ana tafiya kwanakin nan sai aka natsara ni shugaban kasa sabo bayan Donald Trump ya tafi John Biden John Biden sai ya ara wani minista na transport a ƙasar America minister da transport na ƙasar America sai ya zo zai yi diskur na kama aiki ko speech sai ya yan jarida na duniya suna zaune ya zauna zai yi diskur sai ce yana ba mutane presented by husband mijin shi mijin na zaune ya sa wannan abin nan ministan ƙasa america ƙato ne a aure da shi sai da ya presented mijin shi sannan ya kama aiki dan allah yanzu waɗannan su za su ba mu tarbiyya haba jama'a haba jama'a duniya duka gani ba kaje nake yi ba husband kaji ministan america puissance mondial kato ne an mijin shi wanda ke wanda aka taba mai aure oh kau zina alfasha ce Allah ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina Allah bai ce ka ai zina ba fa kan a kusance ta domin da an kusance ta za a fada yanzu ku kusanta zina gashi nan internet ta bude dama tv ta bude dama shi kenan ga shi nan finafinai na batsa a cikin internet finafinai na batsa a cikin satellite kasa kasai cd ko ina mutum na kallon mata ana yin shashanci Allah ya kai mu nutsaji to alqur'ani ya kira su alfasha mutum ya auri mahaifiyarsa alqur'ani ya faɗi wannan cewa fahisha ne wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan abin da iyayenku suka aura haramun ne ko maka ko ko matar da mahaifinka ya aura fahishatan Allah ce fahisha ce alfasha to zina alfasha shi ko wanda aure ne kuma an ka ce alfasha amma can sai an ka ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a cikin suratul nisa sai an ka ce innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila bi yasa aka kara maktan domin kowace kalma tana da muhimmanci sai aka ce can zina matsayinsa na alfasha bai kai wannan ba domin mutumin da ya auri matar da baban shi ya aura ko ya auri mahaifiyarsa babu auren dabor sannan kuma za a laɓe da wata al'ada ko addini kaga a halatta shi sannan kuma a je a aikata zinat sai zama tushe sai zama tuwa makatan mun fahimci wannan ko ɗan uwa to yau ga hadisi na abdullahi ibn umar wanda ya zo cikin sunan ibn majah hadisi ne ingantacce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa lam tazhar al fahishatu fi qawmi al fasha ba ta taba bayyana ba cikin wata al'umma hatta yu'linu biha har su bayyana ta illa zaharat fihim al awja' wa ta'un sai an samu al awja' cututtuka laimaladi diseases cututtuka wa ta'un da kuma al ta'un shine wato abin nan annoba allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw wadanda al'ummomin da suka gabace su ba san wannan ba da muna jin labarin sida da ba a san sida ba sida ta bayyana sai an kace cikin mi ake daukata cikin saduwa saduwar da namiji da namiji ko mace da mace ko kuma namiji ya saki namiji ko mace ta saki mace hadisi ya bayyana yau ga su coronavirus suna ta bayyana cututtuka ko da ba su da alaka da zina saboda yawan sabon Allah sai Allah ya ka ciwon da ba a san shi ba ai ta neman magani a rasa ga su nan corona virus duk buga buga da aka yi a ce an samu maganin da a ce a'a jarabawa ne da ai a ce ana san dai mu dai an dauke ba mu samu da muka yi ba Allah dai shi muna kare kaka duk lokacin da alfasha saboda alfasha ta bayyana internet yanzu duk fina-finan batsa ko kana shiga ma in baka yi aliyah ba yanzu na ana turu ma baka da bukata shiga za ka yi yanzu abin yamin da sauki tele-tele yanzu waɗanda ke kula da waɗannan abubuwa a duniya suna da yawa musamman turai irin su italiya da amerika kasashen musulmi saura yanzu ba sun shiga ciki yanzu ka ce tunisia akwai irin waɗannan fina-finan kamfunan ga sanar da sauki in ka sai lubnan inda faransa ta samu abin da take so da yawa sun shiga kiristanci duk ga su to kenan cututtuka a shirya musu ba wai coronavirus ko sida ba na rantse da Allah ada ci gaba da yawan sabon Allah billahi allazi la ilaha illa hu cututtuka na harafan samuwa cikin duniya Allah kai mu nutsi amin abu na gaba yan uwa cikin asulukiyatul muharrama shine wato abin da ya shafi haila ba a zo mu mace tana haila wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid suna tambaye ka game da al'amarin haila sai Allah ce qul huwa azan kace shi jinin haila wato azan wato kazamta ne yan qur'ani ne suka ce a azan duk inda ka ji ta cikin qur'ani cuta aka rushe dan haka mace ta yi sallar ta in tana haila alladina hum ala salatihim da'imuna sai muka ce to azan kuna nihin cuta ne ba kazamta ba sun ka ce awo muka ce to shikenan wala taqrabuhunna kada ku kusance su sai ta mi hatta ya tsohorin sai sun yi tsarki a kenan ba su da tsarki inda rashin lafiya ne zai ce wala taqrabuhunna hatta yushfaina kar ku kusance su sai Allah ya ba su lafiya sai sai sun yi tsarki dan a nuna maka cewa jinin haila babu tsarki tare da shi ban sani ko kun fahimta ba saboda waɗannan mutane suna fatar da mutane yanzu turawa ba zan sai a yau mace tana haila ba a'a mutum ma ya halatta yanzu mahaifiyar shi yanzu suna dan mazhabobin sabin mazhabobi waɗanda su Sigmund Freud suka tabbatar Sigmund Freud babban wannan bai Yahudi wanda ke ƙasar America ƙasar Turai wanda babban likita ne na duniya da jujuyoyi ya ce ai zancen a ce abin da ya hana ma mutane jin daɗi a duniya ce musu kaza haram ne kaza halatta idan mutum ya ga mahaifiyar shi yana son ta idan aka hana mai wannan ciwon shi zai sa ya mutu amma in an kabar shi kai jikin ta shikenan ya samu lafiya sun ka ce haram ita ce almuharramatu wa tsamtam abinda an ka haramta shine ke mai da mutane baya don haka kamata mutane su daina cewa kaza haram na kaza halal ne duk abinda kake so shine halal abinda duk baka so to shine haram in kuɗi na duk abinda shigo hannunka halal duk abinda bai shigo hannu ba shine haram ka shiga cikin internet ka sa Sigmund Freud za ta kawo maka shi ka shiga cikin Google sai ka tarihin shi da irin abubuwan da ya shirya manya-manya mabannata na duniya suna sun ka kawo teori ta ya kamata a rage mutane a yi aretan mutane sun yawa a duniya saboda mi saboda kamar kashi ne dan kuku in an ka sa kaza biyu suka ci gaba da aihuwa in sun ka cika ai babu wanda za su to haka mutane in sun ka yawa cikin duniya shi yasa ya kamata suka ce a kirkiro yaki yaki a kashe mutane an gane ko a kirkiro cututtuka na duniya a yada mutane su ragu saboda kasar ganin suka za ta mace mutane kuma abinci ya kamata a rage shi kaza kaza suka ta kawo teori daban-daban wannan shi na yanzu abin da yake faruwa a yanzu su waɗanda suka yi imani da waɗannan abu daga cikin 'yan boko mu sun ki fitowa fili su faɗi daga ina suka ɗebo wannan abin suna ganin kamar Allah ba zai tona asirinsu ba to ka ka karanta abin da su suka faɗa su waɗanda mutanen su Sigmund Freud waɗanda suka faɗi yadda za a rage mutane a duniya a bar labe laben bazari shi ana cewa mallamai su gane ba mene ne mallamai su gane ba kai kai daga bin tahiri wanda bai imani da lahira ba za ka farko ka ce mutane su gane ba mene ne ba a gane ba don dai an aza muku free da kuɗi waɗanda ake son a baku ku zartar da ayyuka da ku zarko ku ce mallamai su gane ba ko ko kana son turawa ku baka dama ka ci gaba da zama bisa kujerar mulki shi saka ce cewa mallamai musu gane ba ai hatta okay bayan mu samu wannan zancen haila yau gashi duk duniya likitocin duniya sun yadda da cewa in mutum ya sadu mace tana haila shi zai tashi da rashin lafiya idan za ta tashi da rashin lafiya duk likitocin duniya sun yadda da wannan saboda kasamta yake dauke da su in an ka kai shi cikin laboratoire aka yi sai a ga shi na dauke da microbe da cututtuka daban-daban qur'ani ya faɗi wannan kuma gashi abin ya tabbata abu na ƙarshe wanda akan shi zamu like sannan mu tsaye da wannan mawdu'i shi ne abin da ya shafi azumi yau ku diba kasashen turai yadda ake kula da bincike akan azumi azumi yau turawa sun gano cewa babu hanya wadda ke sa wa dan adam da yawan fazon da ke cikin jikinsa da cuta ta koda da ke cikin jikinsa da rage fazon da ke cikin jikin ɗan adam irin mutum ya yi azumi yanzu matasan mu gasar suna ta kokarin watan azumi ya kama musamman yanzu da ke ana cikin zafi suna sun zuruji azumi saura kuma yan manya-manyan yan bariki ba su son a ce ba su azumi sai su ga wani abokin su wani doktor ce shi musu takarda a sa limalat a rubuta mai ayi abin nan sai shirka yawo da takarda oh shekara da shekaru kana tsara takardun nan ka gyara su in za ka lahira ka kai ma wani kiri su ko ce wani kiri shi malada safi lantar a tattara ma arzunan ka sai da su lahira Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun azumi yana ƙara ma dan adam lafiya dan aji tsoron Allah mu ko mutane yanzu gudun azumi suka kiran kaga tsoron Allah nan da ake son a samu baka samu shi gayu yanzu an riga an gyara geto ba a son azumi ab an ka an full blue an watsa an gyara firigo an kawo resho dan karami an aji na dafa abinci an sai an siyo kayan daɗi wadanda za a aje cikin firigo an aji an bido garin rogo irin na kwatanu mai sabrin wucewa ga cikin makoshi wanda bai da ƙarfi an samu lahadar lakstar an watsa ga cikin da gujiya wanda wanda a cikin litar ta yawo an ashi don an gyara an biɗi radiyo mai karta memoir memory card wadda adda music mai yawa an watsa saboda ya san yanzu in azumi ya kama duk inda an ka buɗawa a biga a samu bai su yanzu an nemi karta memoir an watsa waƙoƙi da na amerika da na kasashen afirka da na ina ma duk na duniya ya tattaro ya aji har na gargajiya suna nan an aji suna nan ana jiran lokaci ya kama in an fara sa wa'azi gidajen rediyo shi ko fara sa music din shi iyaka ta yi in sahiya ta yi dan ko kudin rishin shi dan yi petit preparation ya kare da rana shi in marice yayi kuma sai shi zo masallaci inda musulmi yanzu kai na su sakai shi kai gaskiya azumin yau yayi wahala da yawa karan sanki digiri an kai kuma yazo shi ne ruwan mutane hadisi ya tabbata na Abdullahi bin Mas'ud cikin sahihu al-Bukhari da sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin fa'idan yin azumi ya ma'shar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi as-sawm duk wanda Allah ya bashi iko ya aure ya aure domin mi sai ce fa innahu aghaddu lil-basar shi ya fi kau da fuskar ka daga wani abu kallace-kallace ka zama sama intanet kawa tun karhe goma sha biyu na dare sai karfe biyar kana kallon matan banza in kana da mata shi ke wa ahsanu lil farj kuma shi fi kare farj mutum bai je dinga ba wa ballam yastata duk wanda bai da bai samu yi ba fa alai bi sawmi ya rinka azumi ashe azumi yana da sha'awa dai da cikin fa'idodin azumi to dan haka gudun azumi ba alkhairi bane ga mutum kada ka sa tsammanin kuma ka cuci ko ba ka ko ba kanka ka cuta wallahi rashin yin shi zai jawo maka bala'i mai yawa kuma kanka zai kare ka yi fata mumini yana fatan ne Allah ya bashi ikon yin ibada ko da kana cikin ciki ba za ka iya ba wa yake ba da ikon Allah ka roki Allah ya baka amma da mutane sun manta da wannan kuma in kana da rashin lafiya wanda ke hana azumi sai kai fatan ya kare idan likitoci suka tabbatar da cewa ciwon ka zai karu da yawan mutane ba ana ce musu in kun kai azumi ciwon ku zai karuwa sai su yi azumi sun samu lafiya domin shi scientific ma abin da yake gani daban shi ko a addinance akwai abin da Allah ya koyi amma in an kai aka ji ba za a iya ba kuma sai aka yi hakuri Allah bai ce ka kashe kanka ba sai ka jira har lokacin da Allah zai baka damar shi yan uwa mun yi karatu kan al-i'jaz cikin fanni daban-daban amma abinda Laraba suke cewa ghaydun min faydun wannan digo ne daga cikin abin da yake cewa ku sani ayoyin Qur'ani idan za a yi bincike kan abin da Qur'ani yayi ishara ba bincike guda ba ko bi ko uku ko miliyon za a yi ba su karewa Ƙur'ani ya yi ishara zuwa ga abubuwan da Allah ya halitta sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu da itatuwa. Yace kuma duk ya hore mana mu je mu bincike wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi. Allah ya faɗi dabbobi da ya halitta ga sunan kowace dabba a turai ana rishar su kanta. Fanni daban-daban ka ɗauki kowace dabba da ta zo cikin Alƙur'ani tsuntsaye na dabbobi na na hawa dabbobin da ake ci dubbai suna nan kowane ka bincika sai ka iske akwai mu'jiza a cikin shi. babu wani abu wanda za ka dubawa a yanzu wanda in ka duba in ka yi bincike halitta Allah wanda ba zai nuna maka akwai Allah ba shi yasa suka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka duba in ka yi bincike sai ka gane cewa akwai Allah shi yasa Allah ce wa fi anfusikum kanka ka dibi kanka ka bar tsaya ba kana kallon sammai da kasai ba a kwala da kanka afala tubsir halitta kadai in ka duba ka akwai Allah kai baka yarda ba hazar na iya portable amma ka yarda hazar na iya dan adam wani irin hauka ce wanda gana cewa lissu da akwai mahaukata na turai daga cewa babu Allah to kai baka yarda ba portable salula tana iya yankanta amma ka yarda da cewa dan adam zai iya yankanta wato baka yarda ba dan dan adam yanzu duk halittar ga ta dan adam da irin abin da ta kumsa na hikima za ta iya yankanta amma baka yarda da salula tana iya yankanta dan adam na fahimta mutum da ya salula bai yarda da salula tana iya yankanta amma ya yarda cewa shi yanzu haka kawai ga kanshi haba Allah ya kyauta Allah ya faɗa a cikin suratul fussilat sanurihim ayatina في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق zamu nuna musu samurihim ayatina zamu nuna musu ayoyinmu dalilan da suke nuna cewa akwai Allah kuma akwai mu'jiza a cikin kowace halitta ta Allah wa fi anfusihim a cikin kawunan ku Allah na nuna muku cewa akwai Allah babu wanda yake ce bai kwana ko akwai shi kullum sai ka shiga hannun Allah ka kada duk abin da kake da ka kwanta ka komo ga hannun Allah الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كل تكشف عن الله kan an zubta addancinka duk kahirin da a duniya san ta'addan duniya da ya kwanta rai da san hannun Allah sai in ya ga dama yake mai dushi da haka tambata da kake kankara kake bata ma lokaci Allah ce hatta ya tabayyana lahum annahu haqq duniya ko an ci ko an so sai ya Allah ya bayyana Qur'ani shine gaskiya mai bi ya bi wanda bai bi ya bari kuma babban dalili a zamanin mu internet yau ta sa Qur'ani ya shiga duk duniya karatun Qur'ani ya shiga duk duniya da'awa ta Al-Qur'ani ta shiga duk duniya fassara Al-Qur'ani ta shiga duk duniya sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kewaye duk duniya ta hanyar internet kin da turawa suka kunsa yau wa'azin da an kai Amerika yau kana jin shi nan Niger ba tare da matsala ba wanda an kai Niger kana jin shi Amerika yanzu yanzu nan kauye da birni kai na an gane an zan dai an gane zan tanka ce ma baka ji Qur'ani ba ƙarya ce set light sai ta nuna sallar haramin Makka da na Madina kuma ana fassarawa shi yasa wannan da'awa ta kai ko ina da izinin Allah sai dai inda Allah bai so a ta kai ba amma yanzu wuraren da za a cewa ba ai babu internet ai na ganin tsararrun wurare ne to kaza a wai inda kamar bai kai a ƙauye misali ko mutanen da ba su sani ba sai waɗanda ba su fara amfani da salula ba su ma in yan wasu na amfani da salula yanzu sakon zai kai musu Allah ka ce mu kewu to da haka ƴan uwa dai wannan shine abin da zan iya cewa a gurguje saboda lokacin mu ya tafi sai wannan shine darasin mu na ƙarshe game da al-ijaz al-ilmi a wannan karo ko mu sani ba zuwa gaba in Allah ya bada iko kilan can zuwa gaba in Allah akwai dama kuma a ƙara hada waɗansu sannan kuma insha Allah ina ganin darussan mu za su tsaya tun da watan Ramadan ya fara kusanto mu sai bayan sallah babba in muna cikin masu rayuwa za a samu sabin tam waɗanda ya kamata a rinka gabatar suwa daga lokaci zuwa lokaci in Allah ya bamu iko abinda muka faɗa ya zama tuni Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين